بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا ما لك لا تامنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا إن قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون muna cikin bayanin an gama mitin an yi kullalliya za a je a halaka annabi yusuf ko kuma a batar da shi sai suka taura uban suka ce ya babanmu me yasa me ka baka amince muna ga annabi yusuf ga komu masu nasiha ne gare shi za mu kiyaye shi babu abun da zai same shi gobe lalle ka aike shi shi da ka sake shi tare da mu mutum zuwa kiwo wurin sahara ya yi kiwo ya wasa ya saka tewala kuma mai maka alkawari tabbas za mu kare shi mu kiyaye shi mu dawo maka da shi lafiya ba abun da zai same shi sai ya ce masu ku sani ne yana bakanta man ciki ku tahi tare da shi wa tahiyar ku da shi a banni ba da shi ba abu ne wanda ka bakanta man ciki ta ba su rabuwa da shi kuma ga ƙasan mu kun sani kura yake akwai da yawa ina jin tsoron wata kura ta canye shi alhali kuna marabkana daga barin shi ku ta batu ne kura ta canye shi wasababu fi hada to dalilin da yasa yakubu ya ce a kafa an ya kula hadibu ina jin tsoron kura ta canye shi anna yakubu yakubu ra'a fil manami cikin baccin shi ya ga ahada ashara da iban ya yi mahalikin kura goma sha ɗaya aka zo yusufa sun zo sun kame yusuf wa radu katalahu suka nuhi kashe shi hatta ta gayyaba anu yusuf har suka tahi da shi tun yana hange ne har Yusuf ya bace ya bagane shi wa ma ra'ahu ba'da zalika daga nan sai bai ko bagane shi ba to shi yasa ya ce musu na jin tsoron kura ta cire shi da ya za qala lahum akhafu an yakula udibu wal bala'u muwakkalun bil mantiq shi ko bala'i abu mutuntawa ne da magana in har kana gudun bala'i to kakka hode shi da bakinka duk mai kiran bala'i to bala'in nan ku shina faɗa mishi tunda har ya magana kura ta canya ɗan shi to shi kenan ya jawo mu kai shi ta wajen shi annabi yaƙubu kenan alaihi salam da yace yana jin tsoron kura ta canye shi to lalle ko sayati khabaru annahu akala za a kawo mai labarin cewa kuran nan da yaka tsoro to ta canye mashi da لا سيما وهو من أهل الله من خواص الحضرة balantana ma shi yaqubu yana daga cikin ahlul lahi kuma daga cikin keɓantaccen hadara ta Allah wato masu martaba wurin Allah subhanahu wataala to ya zai shi da ya san Allah kuma shi da adda kusanci ga Allah har ya ce yana jin tsoron kura ta canye da kura na da iko ne Allah shi ya da iko to wannan yan maganar da yi ga matsayi dai wurin Allah ya yi ma Allah laihi da haka za a yi mishi hukunci lamma kafa min gairin lahi da ya ji tsoron wani Allah shine kura a tabahullahu ala zalika sai Allah ya zarge shi kan cewa kana kai da matsayinka wanda ya sanni muka ce kana tsoron wani ba ni ba wani zalika ya tiye da khabarul an to don haka don sakamakon laihin da ya yi to shi yasa labari zai zo mishi annal wala da aka lahuzimu dan nan naka da kace kana tsoron kura to kura ta ce za a gaya mai hakan shi yasa to annaba suka yi abu to Allah zai hukunta su ko da da wata irin huska ce amma shi manzo Allah in yi irin wannan abun nasu na manya sai Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahu kai ban taba ka na yahi maka amma dai me yasa kai ma waɗannan izini wanda suka nemi takhalluf daga yaƙi da ka bari haka gane makaryata ne iri-iri to shi ku haga sai aka hukunta shi da ya mai azaba cewa aka raba shi da yaron nan ƙalu suka ce haba baba muna mu goma sha ɗaya a ce kura ta zo ta cire ɗanka tsakaninmu ta ce ya miya amfaninmu la'in haka na zibu in dai kura ta ci yusuf wa na usbatu muna wannan jama'a inna mu izan yayin nan la khasiru da mun zamo gajiyayi ba mu don amfani kenan da wani ashara asharatu rijali mu goma don maza inda mu su gero mu ga karamin su tare da su ya kudu zibu ko mu saki baki kura ta zo ta kama shi ta canye idan fa nahnu ajizun kenan mu mun zamo gajiyayi ba mu da wata attaka kenan arsilu ma'ana faqat kawai ka saki yaron nan mu tafi tare da shi ba abun da zai same shi alama ra'a wa alama qala arsalahu ma'ahu tare da mafarkin da yayi na kura goma sha ɗaya ta kama ɗan shi da kuma irin abubuwan da yake ji ga zuciya ta da irin abin da ya ce batun da haka dai sai ya saki yaron nan ya ce ya bi su falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu bi ghayabatil jubbi wa awhayna ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun falamma zahabu bihi da suka tafi da Yusuf daji wa ajma'u suka yanke niyya an yaj'alu su sashi fi gayabatil jubbi cikin duhun rijiya naza'u qamisahu sai suka cire mashi riga wa zarabu suka bashi kashi ya aza abun ba azajje bane fa farra ila ahrim sai ya sheka da gudu ya sheka wurin wani ɗaya daga cikin su fa zarabu shi ma kama bugun shi wa farra ila akhar ya gudu zuwa wani fadaraba shi ma ya kama bugun shi wa farra ila akhar ya bashi shika zuwa ga wani fadarabahu shi ma ya kama bugun shi saboda sun riga sun hada baki wa khala'u thawbahu suka cire mishi tufan shi wa jarradu suka tsiryanta shi fasara yasihu sai ya dunga kururuwa yana cewa ya yaqub law ra'aita ma yaf'alu bi abna'ul ima'i yaqub yana kiran baba ne Baba Yaƙub da a ce kana kusa ka ga abun da ɗiyan bayan nan suke mani, kaga shi ma ya ji zahiri na ga musu magana mai ciwo, ya ce musu ɗiyan bayi. Fa aka zuhu wa alƙawwa fil bi'ir ba da ma ƙayyadu, sai suka kama shi, suka ɗaure suka jefa shi rijiya. Falamma wa ƙafil biri da ya faɗa rijiya wa huwa ibnu saba ashara sana yana ɗan shekara goma sha bakwai. audunaha koko bai kai shekara sha bakwai ba da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya roƙi Allah yana mai cewa ya shahir na gaira ga'ib ya ƙariba na gaira ba'i ya galiba na gaira magalu farrij alayya na cewa ya wanda yake mahalarci na ba wanda yake yawa ku gabari na ba ya makusanci na ba manisanci ba ya wanda yake shine mai rinjaya ba wanda ake rinjaya ba ka yayi mini wannan musiba da nake ciki kaga ya kira wannan kuma ga yana karamin yaro faja'ahu jibril sai jibril ya zo mashi kaga jibril bai zuwa da wahayi sai an shekara 40 to amma shi shi karamin yaro to amma kuma Allah ya mai sai annabi tun daga jibril ya zo tare da shi ha an mishi wahayi wa auhaina ilaihi sai muka aiko mai da wahayi fil jubbi cikin rijiyar nan muka ce kar ka damu wannan abu ba komai bane zai wuce kuma Allah zai ɗaukaka ka latunabbi annahum ba'da yawm bi amrihim hadha bayan yau wato lokaci mai tsawo za ka ba su labarin wannan abu da suka yi maka kuma lokacin za su yi nadama auhallahu ilaihi Allah ya yi ma annabi Yusuf wahayi qabla sinnil wahayi adatan kafin shekarun wahayi adatan Allah a adatullahi shine qabla sinnil wahayi adatullahi a wanda al'ada ubangiji annahu la yunzilul wahaya bai saukar da wahayi illa ala ibni arba'ina sana sai ga ɗan shekara arba'in wannan shine al'adar ubangiji subhanahu wataala kadhalika alwilayatu haka ne ita ma walittaka ga wali la ta takamalu fi shakhsi ba ta cika ga mutum illa ba'da arba'ina sanatan sai bayan ya shekara arba'in wal ilm shi ma ilimi ba zai cika ga mutum ba sai bayan ya kai shekara arba'in wal aqlu kadhalika shi ma hankalin mutum ba zai cika ba sai ya kai shekara arba'in auhallahu ila yusuf wa huwa ibnu saba ashara sana allah ya yi annabi yusuf wahayi yana ɗan shekara goma sha bakwai wa ya haya ibnu thalasa sinin ya haya an mai wahayi yana ɗan shekara uku wa isa inda ma wulid shi ko annabi isa sanda an haihe shi sannan allah ya mishi wahayi masu wa ha'ula min al'anbiya malu bi illa ba'da arba'in duk wanda ba wannan ba cikin annabawa na Allah subhanahu wataala bai samu annabta ba aka yi mishi wahayi sai bayan ya shekara arba'in falamma da halafin jubbi da annabi yusuf ya shiga rijiyar nan da aka jefa shi kullum ma kana fi min alhayyati wal hasharati laja ila zawatin ukhra ikraman li yusuf alaihi salatu wa salam ma'ad al af'a ko da ya shiga cikin rijiyar nan don macizan da a ciki da ƙwarin da a ciki sai suka laɓe gehen rijiya don girmamawa ga annabi yusuf a.s.w. in ba kwamarci ba kwamarci kawai shi ne fa inda wuta ar da laushi ya taso ma annabi yusuf zai sare shi fa hala jibrilu bainahu wa bainahu sai jibril ya shiga tsakanin yusuf da kwamarcin nan wa alqa ala udnayhi samam sai ya je hukurunta ga kunnuwan shi al'afa shi kwamarci ba ya ji sai dai ya bi kamshi ko kuma wani abu amma dai ba ya ji ga kunnuwa ne wanda zalika tajidu al'afa a sama da'ima da koyaushe kana samun kwamarcin maciji kurma ne ba ya ji au hallahu ilaihi to nan Allah ya ma annabi Yusuf wahayi yace karka damu latunabbi annahum ba'da yau haƙiƙa bayan yau za ka ba su labari kaga har da nuna tauhid la tunabbi annahum kuma ga lami nan bi amrihim hada da wannan aikin da suka yi maka aw hallahu ilayhi wa huwa sagirun tadminan li qalbihi annahu sayalqa ikhwatahu wa yukhbiruhum bi hadhihi alqadiyya kaga gashi dan karamin yaro amma sai Allah ya mishi wahayi dan ya natsan mai da zuciya yayi mai wahayin cewa kai ya damu zai sake gamuwa da wannan ‘yan uwa nashi kuma har ya ba su labarin wannan abu da suka kaya kenan ba zai halaka ba sanda zai ba su labari wahum la ya su ba su yi sani ba shine la ya ba su da masaniya cewa kai ne Allah ya ɗaukaka mai shi ka sarkin misra da an halayi kuma mutabayina fi zalika lokaci don halinku da kai da su ya sha bamban ya saba mu juna a wannan lokaci inda ma taltaquna maratan ukhra sanda za ku haɗu taltaquna fi ahwalin mutabayina za ku gamu cikin halaye wa sun ka sha bamban hatta hum la ya'rifuna hasu ba ma za su san ka ba za su gane ka ba wa ka zalika kuma wannan sai ya auku iltaqaw huwa malakun wa hum sa'alib sun sake gamuwa yana sarkin misra su kuma suna talakawa ba kowa ba fama sha'aru ko fama sha'uru yana karɓa duka fama sha'uru ko fama sha'aru ba su yi sani ba cewa annahu yusuf sarkin nan yusuf ne sai daga baya suka ce ko kai ne yusuf ya ce ni ne yusuf kuma wannan bunyamin ɗan uwana ne suka ce tallahi laqad asaraka Allahu alaina wallahi mun rantsi da Allah Allah da ya zaɓe ka a kanmu wata ɗaukakan nan da aka gudu ka dai tabbata ka same ta waja'u abahum isha'an yabkun waja'u bayan sun je washirijiya sun sai da shi da wasu kafafe da shi sai suka ɗauko rigatai suka dawo gida su ce ma uban wai kura ta canye shi to kura na canye mutum babu jini sai aka kama ɗan akuyan mutane an ka yanke an ka sa riga an ka cuccuɗe ta cikin jini an ka taho ko da suka zo sai da aka kawo gida da yamma don ƙin dawa sun kai hamure ce yi ko da suka zo isha'an bakin gari sai an ka ce to yanzu in muka ce ba da kuka ba ai bai gaskata mu da haka nan mu fashe da kuka sai aka yi ta ihu ana kuka kai lahiya a dan uwanmu Yusuf kura nan da kaka tsoro ku mun tahi muna halbe halbe muna wasa sai ga kura ta canye maka da babu sheda ga sheda ga kuma wai an taho da kura daji aka samu kura an ka buge an ka daure an ka taho da ita ga kura ga riga dame dame da jini annabi yaqubu ya anshi riga ya diba ya diba ya diba riga duk jini amma babu inda take ce sai ce ka amma wagga kura da hankuri take ta canye mana da ba ta kece riga ce ba to sai mu ujiza za ta aiki sai ce ke kura ta ce karba ka ya annabin Allah ci dan bikin ka canye mata ta ce wallahi annabin Allah ni ban ci dan ba kuma mu nama annabawa haramun ne gare mu dukkan ba mu cin nama annabawa tumi kawo ki hannun ɗayana ta ce wallahi tambaye su haka ɗaya an ka can man daji aka kama sun ka ta buguna sun ka ɗaure ni ya ce kun jiya sai an ka tsurtsurci to ta hiya ki kura ya sallami kura shine zai magana nan daga baya waja'u suka zo ma a bawan ubansu sha'an da yamma yabkuna suna kuka ai falan ma fa'alu ma fa'alu da sun kai abin da sun kai ta'akharu ila layli sai sun kai zama sun kai jinkiri har dare ya masu falamma janna lailu da dare yayi dakalu ala yaqub kullum yakun sai sun ka shiga wurin yaqub dukkan suna ta kuka qalu ya abana inna zahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhibu wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin aka taso kai lahiya lahiya kun dawo gida kuna kuka haka kalu suka ce ya abana ya kai babanmu inna zahabna nastabiqu mun ce muna halbe halbe cikin daji wata rakana yusuf mun ka ba annabi yusuf inda mata'ina wurin tufahin mu ya tsare muna fa akalahu zibu kuran nan da kaka tsoro baba sai ta canye shi Kala ya ce, Akalla Huzayebu, kura ta ce Yusuf kalu na'am suka ce, ƙwarai ko baba kura ta canye shi, kala ya ce, A tuni bi kamisihi, ina riga ta kawo marigar shi, a tau bil kamis suka kawo rigar shi fa iza huwa muladdaqun bidami, sai ga ta yi dame dame da jini, fasara ya shummul kamisa, kun san baya gani, sai kama sunsunan rigar nan, wa huwa ya kura ta ma a halama hadar da mamakin haƙurin wannan kura ƙatala waladi ya kashe mani ɗa wa ma shaƙa ƙamisa kun bai tsage rigar ɗana ba kaga wato ya nemi su hannunka mai sanda cewa ƙarya kuka yi da kura ce da an ganta kike ce riga ƙalu suka ce i ai fa mun sani irin mugun son da haka wa yusuf ko da da gaske muka yi ƙaryata mu za kai a shehi ka cewa a kashe mutum ɗa ko a halaka mutum ɗa kuma a tsare shi da faɗa. Eh, wa ma an tafi muminin lana, ai kai ba mai gaskata ba ne, sai bakin ya kuce suka ce walau kunna sadiki da ko da muna da gaskiya balle ba mu da ita. A gani, wato baki shi ka tora asidoni ko da muna da gaskiya mun san ba gaskata mu za ka yi ba saboda tsananin son ka ga Yusuf. tattahimuna fi hadhihi kissa mun san zaka tuhumci ƙaryarmu a wannan kissa limahabbati yusuf saboda mugusan da haka wa yawo yusuf waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun waja'u ala qamisihi suka zo bidamin kadhibin da jini na ƙarya ala qamisihi gari ga Yusuf dabahu sahlatan sun kama ya akuya suka yanke waladdahuhu bidamiha suka cudanya rigar shi da jinin ya akuya nan wala su suka manta an ya shuqul qamisa su tsatsage rigar nan to kuma rigar nan asalinta daga aljanna take Ƙala Yaƙubu, Yaƙubu ya ce lamara ahu sahihan, da Allah ya gwada mai shi cikin kashfi ga Yusuf na lahiya telau, jiko tsakanin inda suke da Misra, wa alima kadhibahum ya san ƙaryarsu, ƙala sai ya ce bal bari, sawwalan lakum anfusukum amran ku dai rayukanku sun ƙawata muku wannan mugun aiki da kuka yi fafa muku ka aikata. Yusuf lafiya lau yake ba magana kura ba magana komi kun dai ga damai ya haka nan kuma kun yi fa sabrun jamilun haƙuri na haƙuri ne kyakkyawa la jaza'a babu hirgita na san duk abin da ya faru ikon Allah ne haka Allah ya so kuma akwai hikima a ciki ai amri sabrun jamilun al'amari na shine haƙuri kyakkyawa wallahu musta'an Allah shine wanda ake neman taimakon shi alama ta na bisa ga abun ga da kuke ambatawa kuna sifanta na lamarin Yusuf cewa wai kura ta canye shi ina neman Allah ya mana gudunmuwa ya taimake ni ya kubutar da dana ya dawo man da shi yuhuka ana yuhikaya anna yaqub shi annabi yaqub kana indahu baqaratun yahlubuna yahlibuna labana li yusuf suna tatsan nononta ga Yusuf, wato akwai shadowar da yake ta haihu, to amma saboda kulawa da Yusuf sai aka yanke ɗanɗan aka batta nononta kawai don ɗaya annabi Yusuf kada ya samu matsalar shan nono. Wani hirsa ya goma ala Yusuf da ba da ijila, saboda tsananin son shi da kwaɗayin ya kula da shi sai aka yanke maraƙin ɗanɗanta, liyabkan labanu mutawaffirin Yusuf. don nononta ya zama cikakke ga Yusuf shi kaɗai kashe nono wannan shanuwar. Ba ta bahullahu sai Allah ya zarge shi, da ba shi ba ne irin girma ne ga Allah tumi Allahi, shanuwa tashi ce maraƙi nashi ne, ya yanke maraƙi saboda ɗane ya sha nono, to amma da yake yana da girma ga hadarar Allah, maraƙi ya halitta Allah ne, ai ɗa ne, ita shanuwa ai uwa ce tana son ɗanta. to dan me zai yanke dan wani dan ɗanai ya samu nono shine sai Allah ya ce to misa kai haka to bari ka nima raba ka da shi zani dirin tsakanin Allah da annabawa ba ka shiga ba ka sa baki saboda duk girman su dai bayi ne na Allah shi kuma mai bawa yana da ikon yin abin da ya ga dama da bawan shi kuma su ba babban girman su Allah ya tabbatar musu cewa bawa na wani wa innahu lamma qama abdullahi yana ce manzon Allah sanda Abdullahi ya tsaya subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tsaya da bawa ne ba sunan da manzon Allah kaso a ce mishi Abdullahi bawan Allah to haga nan in shi ubangiji ya zargi annabi Yaqub saboda wannan aiki dai ina ruwanka kamar uwa da uba suna faɗa ga ɗansu zanne wa za ka ce bai kyauta ba dole sai dai ka zo gehe ka ta kuka in sun ga tausar ka su bari amma dai baka dai ku shigan mu uwa ko shigan mu uwa to dan haka nan balle tsakanin Allah da bawa ne fa'atabahu Allah sai Allah ya zargi Yaqub min babi hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin ta babin cewa kyawawan aikin nagartaccen bayan Allah wanda za a ba su lada to mugun aiki ne ga makusanta ko yanzu kamar ga ma ga masarauta wani wawa in ya zo zai yi sakarci ya yi abubuwa na ban dariya sai a ɗauko kuɗi da riguna a bashi to amma cikin sarakunan hwada in wani irin wannan kai ko wani zama ya ko wani kallo masarki ana hukunta shi balle in ya zo ya wautar da wani wawa zai yi to irin shi ne annahu farrada bainal ijli wa ummihi annabi yaqub ya raba ya raba maraƙi da uwatin shanuwa wa huwa sayufarraqu bainahu wa bain yusuf to kaga shi ma za a rama ba Yusuf ba shi ma ɗane ne to za a kwace shi ba a raba su ya ji a inda daɗi raba mutum da ɗa daɗi to ba mutum ba ko dabba da haka nan ya san cewa abun nan da ya yi ba haka ya kamata ba to wannan wajen ɓangaren annabi yaƙuba kenan wa min janibi yusuf to daga wajen ɓangaren yusuf shi ma ai mai girma ne annabin allah ne in ya ɗan laihi ƙyas allah na kama shi da wannan laihin ko da ko in wani ya yi za a ba shi lada da shi tun da girma gare ga allah allah ba zai ƙyale shi ba yusuf da zarafi mir'atin yaumar wata rana yusuf sai ya duba miro ya duba madibi ila bayan ya yi wanka ya yi kwalliya ya duba fara'a jamalahu sai ya ga kyawun shi wa ujiba bi shi da kyawun shi wata yariya ka ce babanta hin baba ka hatu in ya in ya hito haka ya kwalliya ta ce baba ka hatu ni ma na hatu amma ban da gilash to har wato haduwan nan ko yaro ya san in an haɗu to ya san an haɗu shine Yusuf ya duba daga ka lalle dai na haɗu da bawa da ke aka kai ni kasuwa da mai nisa ya samu kuɗi babu iyaka Allah ya ce a wato kai haka ya kyawo gare ka to kuma inda ba to zan mai ka a ce kai bawa ne a sai da kai kuɗi yan lalata wato wannan abu da yayi Allah ya kama shi da shi to amma ga inda ba dan girma ne ba dan ka je madibi ka ce na haɗu bi Allah inda kai ba Allah yi to amma shi annabin Allah Allah komi ya kyas to Allah ba zai kyale shi ba haka ko cikin bayan Allah da ba annaba ba in kana da daraja ga Allah to abu kaɗan za ka sai ga Allah ya hukunta ka saboda za ka ce lahira ba ka da laihi ko ƙyas ba ka da komi ga Allah sai aljanna maɗaukakiya da kuma dubun daraja da ni'ima shi yasa duk wani abu nan bala'i zai same ka ko ƙaya in ka taka to wani laihi ne kai ko ko wata daraja za a baka kai ko da iska ya taso da ƙura shi buce ka ko shi watsa ma ƙura bayan ka hito ka haɗu to duk wannan abu ranka zai ɓaci in ya ɓaci to Allah zai baka sakamako ko ya maka gafara yubtal mar'u ala qadar dinihi ana jaraban mutum a duniya gwargwadon addinin shi wanda bai da girma ga Allah ba ma wai irin wannan ba ko laihi ya tabka ba ruwan Allah da ya gurɓata mai rayuwar shi sai ga yana sako yana samun kuɗi yana saƙo yana samun babban matsayi yana saƙo komi amma in an ce ga Allah shi ko bai da komi ga Allah sai azaba Allah ya kiyaye mu to da Yusuf ya diba madibi ya ce kai amma da na haɗu faƙala sai ce law kuntu abdan yubawu da a ce ni bawa ne wanda za a sayar lajitu bi thamarin la ya'rifu qadarahu illa Allah tabaraka wa ta'ala da na zo mai gidana da kuɗin da ba wanda ya san iyakai yawansu in ba Allah ba tabaraka ta'ala Allah ya ce to bawa kaka shawa ka zamo a sai da kai to bari sai an maishe ka bawa duk da kai ba bawa bane kuma kuɗin da ka gani dan kyawun ka da haɗuwarka to ai ba shi an daraja ba nan za a samu kuɗi ba za a sai da kai bi thabanin bahsin da rahima yan lalata kuɗi zan sa a sai da kai fabtalahu lahu sai Allah ya jarrabi Yusuf wabi'a aka sai sai bi samanin baksin da kuɗi lalatacci ‘yan cito. Waja'ar sayyaratun farisalu waridahum fadali dalwa, gala ya bushire ya haɗa gulam, wa asarruhu bida'a, wallahu alimun bima ya'malun. To sai kuma da suka je washi madadin su tahiyar su sai sun kallallaɓe su gami zai faru gare shi. waja'at sayyaratun sai matafiya shine fatake suka zo min Madayana daga garin Madayana ila Misra za su koma Misra dama in Misra ne fa nazaru sai suka so qariban min jubbi Yusuf kusa ga rijiyar da aka jefa Annabi Yusuf a ciki fa arsalu waridahum sai suka aika mai zuwa ya ɗebo masu ruwa su sha fa adala dalau sai zura guga ta cikin rijiya Annabi Yusuf na nan to bayan sun jefa shi sai suka dawo suna kiran shi sai don ga an sawa tsammanin sun ji tausayi na za a hidda shi sai suka kama jefa ce da duwatsu suka kama jefa ce da duwatsu to jibril shi ke kare shi ya ce ya dawo da yan da shi kai hadija to har ya kai in sun kira bai ansa in sun kira bai ansa to suna nan lallaɓe ko da aka ce ɗiban ruwa ya ga an zura guga sai ya kame igiyar gugan nan ya rike mutumin nan ya ja ya ji nauyi sai ya yi ta ja ya yi ta ja ya yi ta ja to kaga kawai dai ikon Allah ne ya nufin ya tserar da annabi Yusuf in ba shi ba ai kaga mutum guda bai iya jawo shi ya kai da shi daga cikin rijiyar nan to amma sai Allah ya ɗauke mishi nauyi kuma ya hore mishi wannan ƙarhin da zai iya kai da shi illai dai shi da ya ce ɗiban ruwa ya ji abu dindindindin da nauyi da haka ya ci gaba da jawowa yana ƙullowa haka sai haske ya cika bakin rijiya duk ya cika hilin fadala na filbir cikin rijiya fata alaka ba yusuf sai yusuf ya makalkale ma gugan nan fa akhrajahu sai wannan mai ɗiban ruwa ya fike da annabi yusuf daga cikin rijiya falamma ra'ahu ko da ya ganshi haske ya cika wuri قال سيت يا بشرايا أي البشرى أهدري هذا وقتك يا كي بشارة تا farin ciki na halarto yanzu ya kamata in yi farin ciki da samun wannan yaro kyakkyawa hadha gulamun wannan yaro ne Allah ya bani madadin ruwa da dattaɗi ba Yusuf lamma da abi da'awati sabiqa ma bata fil jubbi da Yusuf ya yi addu'ar da ya yi wadda ta riga, to Allah sai ya karɓa addu'a ta bai bashi ya kwara cikin rijiya ba, ka sa addu'ar da ya ce, Ya shahidan ghaira ga'il, ya ƙariban ghaira ba'i, ya galiban ghaira magalu farrij alayya. To wannan addu'a da Allah ansa shi ne sai Allah tangaɗo waɗannan fatake suka zo suka hekkai da shi daga cikin rijiya. Kaga ba da ‘yan uwa ne na nan lallabe ba, da magana ta ƙare ya tsira. to amma kuma suna nan za su zo kuma za a ga abin da zai faru ya shahidan gaira ga'ib ya qariban gaira ba'i ya galiban gaira maglub farj alayya ma ba ta filbiri ja sayaratun fi zalika al-yawm sai fatake suka zo a wannan rana wal ikhwatu qarib min al-bi'ri yartaqibuna ma za sayakunu min amri yusuf ‘yan uwan Yusuf suna nan sun lallabe kusa ga rijiya suna jiran su ga abin da zai faru na lamarin annabi Yusuf. Falamma sami'ul wari da takallama haza gulamun ko da suka ji mai ɗiban ruwa ya yi magana ya ce a ga yaro na samo daga cikin rijiya. Ja ihwatuhu sai ‘yan uwa ne sun kazo wa alimu annabi Yusuf suka san cewa Yusuf ne an ka cirato fa'atauhu sai suka zo mashi wa asarruhu akhfau amrahu suka boye lamarin annabi yusuf ja'ilihi bida'atan suna masu mai da shi kayan sayarwa ai wannan bawan mu ne dama ya gudu shi muka yawon bida a Allah ya sa na an ka same shi to nawa za ka sayi ba mu duk abin da ka gada ba ai dama bai jin magana ba mu hata komawa da shi yace kai bawa ne in yace a'a ba bawa ne ba ba shi za su yi ba su zai yi in ko ya ba su to za a kashe shi da ka sai ya shiru kai kai bawa ne ya shiru da batun zuci in ce i ko in ce a'a kai bawa ne yace i ni bawa ne gudu kai i gudu ne suka ce ba mu duk abin da zaka ba mu dauki yan kuɗi lalata ya mika musu shikenan ya tai da shi misira kaga bautaccen da yace inda bawa ne to gashi yanzu matsayin bawa yake kuma da yace zai tsada to tsada da daraja daga Allah take ba da kyawu ba sai aka ba da yan kuɗi lalata dan a gyara wancan tunanin da yayi kaga ba da haka nan ba da sai yace yana alfahari da kyawun shi yana jin kai har ya kai shi ga batun banza to amma yanzu an cire wancan abin da a cikin zuciya ta ya gane komi daga Allah yake da aka kyan shi da komi bai damu da shi ba za mu ji da zai wurin hira ta da zaliha in ta kawo kara da kaza ya ce wannan ai ba koyin bane kaza ne saboda tun daga yanzu magana kyau magana duniya magana wani Allah ta hita daga zuciya annabi Yusuf ƙalu lahu suka ce ma shi walid haza abduna wannan yaro bawa mu ne abdun abikun zalla alaina bawa mu ne ya gudu ya ɓace muna wa nahnu nuridu an nabi'ahu laka amma tunna bai da kirki muna so mu sai ma kai in kana iyawa da shi nawa ka sai wallahu allah alimun macikin sani ne bima ya amalu na abun da suke aikata wato shi allah allah ne abun da ya shirya zai aikata abu ne ba ruwa ne da tunaninka don haka Allah Allah ne haka ya ga dama a yi kuma haka aka yi kuma ba wai don an canza ma Allah nashi tsari ba haka ya ga dama a zo a tuɓe shi ga annabin Allah ne a ba shi kashi a mai da shi haka nan a cire kaya ne a jefa shi rijiya a ci jefa da duwatsu a zo ga shi kamar zai tsira kuma yasa an ka sai da shi kuma banza ba hausun bata bane kamar kissa zuwa maza Allah saqif alaihi salatu wassalam kaga yace kwana talatin yana kira zuwa ga Allah yana addu'awa alfardiyya mutum ya bi guda guda guda guda gida gida wata guda bai samu kowa ya sallama mishi ba ran da zai baro saqif ya zo wurin wasu mutum uku ya kira su zuwa ga Allah ga su ɗayan su na auren 'yan makka ga su kuma suna ɗonka rigar ka'aba amma sun kai mashi maganganun banza na cin mutunci ya ce don Allah to tunda kun ƙi da gaskiya ku ruha mana asiri madadin ya je su rabu da shi sai kuma an kasa yan turowe kenan ko yan iskan gari waɗanda yake ba su jan has suna eketa mu kowa rigar mutunci musamman yaren da ka shaye-shaye an ka ce ku hidda shi gari a zo a bugai a jehwai a tunkuɗa shi in ya tsuguna ya gaji a riƙa hannuwa ne tashi a ingiza shi kuma shi ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ɓatawa an kai bashi da Allah ba kuma lahiye ma Allah ba a haka ya ga dama saboda hikimomin shi har ya kai hubbin shi ya cika da jinin jiki ne sallallahu alaihi wasallam amma ka kuma abin da ya bayyana na hankurin shi inda ba a yi haka ba kai ba za a gane haƙurin manzon Allah ya kai haka ba sallallahu alaihi wasallam tunda ba an yi haka mala'iku sun zo mai da mala'ikan duci da na iska da jibril mala'ikan duwatsu ya ce Allah ya Allah ya bada izinin in taimake ka zan sa duwatsu in jawo wancan da wancan in matse garin ko kadanga da bai ta ce to me kai kenan dama halakaki ne Allah ya aiko ni in tsamo su in kai mai su aljanna to sai ka kashe su yanzu suna na halakakken su gobe kiyama yan wuta ne in Allah ya ce kai ina aiken da mun kai muka ta kakka bar shiga wuta in ce ma Allah ni ni ba azaba ba ni rahama ne haka ya ce mala'ika ya suka suka ce kai anta kama sammaka rabbuk raufur rahim kana nan kamar da Allah ya ce maka mai tsananin tausayi da tsananin jin kai ga halitta to irin shi ne ga annabi da haka Allah ya ce wallahu alimun bima ya'malun kakkace to wai Allah yana ina Allah na nan kakka ce ya an kai Allah bai sani ba Allah ya sani kuma yana cikakken iko kuma da gangan za a cewa haka ya kaso a yi ƙara da hulmubta mai saye sai ce mai yusuf saboda ganin yadda yake a'a anya wannan aka ce bawa ne ya ce an abdun kai wai kai bawa ne fasa kata yusuf yusufu ya yi shiru kada ya ce i ya yi ƙarya kada ya ce a'a a miƙa shi ga waɗanda masu son kashe shi ya ya kai shiru ya kuma tambaya ce an ta abdun kai ana tambaya kai shiru kai bawa ne to fa alima annahu in qala la yasa in ya ce a ne ba bawa bane ni kanan su ne ya turukuhu zai bar shi walakin ya turukuhu li ikhwati amma zai bar shi ga waɗannan ƴan uwa ne waɗanda ba su samu sa'a kashe shi ba fa ya katuluna su kashe shi yanzu aw yuhawiluna qatalahu balatan thaniya ko ko su yi kokarin kashe shi marra ta biyu kada sai ce kai na'am ana abdun eh ni bawa ne na Allah ba cikin zuciya ce ni bawa ne na Allah ba cikin zuciya ce wa huwa yadwi ana abdul lillahi tabaaraka wa ta'ala ni bawa ne amma na Allah can ga zuciya ce wa sharahu bi thamanin bakhasin darahima ma'duda wa kanu fihi min az-zahidin wa sharawhu suka sai da dan uwansu annabi yusuf bi thamanin da kuɗi bahasin tauyayyi irin abin nan ba mu ko nawa ka samu kuma kaga daga fatauci aiki an dawo an kusa kawowa gida duk kuɗi an kashe sai dai na cin abinci kila kuma ko suna an kusa kawowa gida ko su babu su da haka ɗan abin da sun shi za su bayar suka ce kawo haka nan da rahima yan dirhamomi kaga bai ko kai dinari guda ba ma'adudatin kirgagu 20 dirhaman dirhami goma fakat kawai wa kanu yan uwane sun zamo minaz zahidi da fi suna daga cikin masu gudu da kyama gare shi ko ka ce zahidu ko zahadu ko zahudu wannan hashi da ana ci mishi muthallis ko muthallas zahudu zahadu zahidu zahadu fihi sun yi gudu da kyama cikin shi hatta ba'uhu bi thamanin baksin 20 dirhaman har suka sai da shi da tauyayin kuɗi dirhami 20 fakat kawai kharajar rasulu sallallahu alaihi wasallam yawman ila masjid bari ka je da manzo Allah yake rayuwa bai mai da kai ne komi ba kuma gashi a komi shi a kowa yadda yake cikin manya haka yake tare da yan yara haka yake tare da maza da mata saboda shine rahmatul lil alamin yadda yara ka zuwa su yi wasa da kakansu haka suka wasa da manzo Allah bal hiye da haka sallallahu alaihi wasallam wata rana manzo Allah ya fito zaya masallaci fatalaqahu sibiyan sai yara sun ka gamu da shi sun ka rirrike shi fa qalu la sun ka ce mishi kullana ba'iran kama takunu lil hasan wal husain wai kai sai ka zo ka duba ka ne mahasin da sayan su guda dokin baba mu ma sai kai mana sai ka zamo raƙumin mu irin da abun nan sakuwar yaro kuma ha ga ba uban su bane ba kakan su bane su waɗancan ko jikoki ne ne to amma saboda samun wuri sun ka rirriƙe shi suka ce ka zamo raƙumi gare mu ka duka nan mu hauka ka zama raƙumi yadda ka kai mahasan da Hussein dama in su suka zo suka ce suna so ya masu su guda dokin baba sai ya duka ana rarrahe su hau yana zagaye cikin sahabbai ana ta dariya yana cewa madalla da raƙuminku ni ko madalla da dilolina yana zagaye na cikin zagayen nan kuma sallallahu alaihi wasallama sannan wahayi na sauka ƙur'ani na sauka sannan zai shirya yaƙi sannan zai shirya daula sannan zai bada fatawa sannan zai komi shi kaɗai al-insanul kamil mutum cikakke kai in kana kaza to baka iya kaza kamar na kaga ina kallon nan to ban sanin mi abbayana ko kuma da kallon nan ba ku sanin mi abbayan ku wanda kawai ga harka bai iya wata to amma shi kadai za a samu komi da komi cikin kowane hali haɗe ki gare cicicip sallallahu alaihi wasallam to sai ga ga hanya sun rike shi kuma ko banza in zaya masallaci to bai saurara ba kowa to ga yara sun rike sun suka waye duka ya rarrahe su haye shi wa ya zama raƙumin su sallallahu alaihi wasallam to da ya diba ya diba kuma bai son ya musu tsawa balle ya buge su ba kai ba da yaro zo kai ka buge shi ta kuka a'a manzo Allah yaro bai kuka ga hannu ne kuma dabba ba ta taba sheka ba dan ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma ta san shi rahama ne a to wanda tumaki sun ka gani sun ka duka sun ka kai goshi sun kai sujada saboda gaisuwa gare shi da ya duba sai ga Salman al-Farisi ya ce wai Allah ya cece ni don Allah bi an gare ka samu dan wani abu in ba su in sai kai na ga yaran in je masallaci qala li Salman ya ce wa Salman udkhulil baita don Allah shiga gida idza wajadta fi shay'an atini bihi abdi nafsi min haula isbiyan in ka samu wani abu ko mina ne da Allah zo man da shi in honshi kaina ga yan yaran nan in ba haka ba ba su kyale shi kuma yaro dadi ne in dai ka ce an shi ko menene shi ka zai da gudu ya ce zuwa harka ko da ko zai yi dan ba wani gure gare ba kawai da ya je na so haka nan kawai yayi atahu bi thamani jawzatin sai ya samu jauza kama a ce kama a ce kwakwan manja ya kanana kanana haka irin tasu ya zo da guda takwas fada fa halis subyan sai ba yaran ne kila kaga sun kasu takwas yace kai an shi kai an shi kai an shi faradu sun ka sheka da gudu sun ka kyala manzo Allah wucewa ta masallaci sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce in kana yusuf bi abi sabanin bahsin wa haula'i kadhalika ba'uri bi sabanin jawzati yace Allah sarki in an sai da yusuf da kuɗi tauyayyun kuɗi dirhami 20 to ni ga waɗanda yara sun sai da ni kwakwan manja guda takwas ban ko kai dirhami 20 ba yayi dariya aka wuce to haka ake so duk shugaba ya zamo rahama ga dukkan na kusa gare shi ko da yara ne ko da mata ne ko da dabbobi ne in ba haka ba to sai ya zama wata maslaha ba ya zuwa a tunkare shi a gaya mishi kuma wannan bala'i ne gare duk shugaban da yake shugabantar mutane ya zama ya ɗauki matakin da zai kare kai ne ga barin asadu da shi daga barin biyan buƙatar su to dan tashin kiyama sanda ya komi buƙatuwar taimako ga Allah sai Allah ya sha makance shi bai ganin Allah gobe kiyama bai saduwa da Allah saboda shi ma da yana da mulki ya kulle kai ne ya keɓance kai ne ya hana a zo gare balle ya san me talakawa da suke ciki da haka dole dole mai mulki ya sassabta saboda kada ya sa Allah shi ma ya tsananta mishi wa kanu fihi min az-zahidi faja'a bihi sayaratu to waɗanda sun ka saye shi fata kenan sai sun ka zo da Yusuf ila Misra zuwa ga Misra kaga dirhamin 20 din nan tsakani da Allah su ma sun san ba kuɗin shi bane in dai haka Allah ya so sun samo banza kawai na wajen kuɗi wa ba wanda zai tarawa bi 20 dinari shi wanda ya sawo shi dirhami 20 sai ya sayar da shi dinari 20 jiwa ga irin riba da ya ci dinari 20 aw zaujai na alin wa saubaini ko ko ya sai da shi a bashi takalma kuma a bashi tuha guda biyu to wannan da ya saye shi ma kaga yayi sa'a biya aidan da saman baksin muratan saniya ko yanzu an sai da shi da kuɗi tauyayi tunda irin kyawun Yusuf da irin asali ne da irin daukaka ta mi a cewa dinari 20 falan mara au husnahu wa jamalahu da sun kaga kyawun shi da tsananin kyan shi na dole bai'ihi sai aka kai shi kaso bayi za a sayar kaga kuma dole zai samu abincin da ya ci zai yi kiba jiki ne zai ƙara kyawu kuma kila sai an sa yayi wanka an sami kaya masu kyawu saboda a samu kasuwa fatana fasafi jami'ul agniya to lokacin kima shi ta bayyana duk wani mai kuɗi a misira ya zo ya taya ya fiɗi a sayan mai to ya mutum ya kawo abin sayarwa in ya ga ana ribibi to iko zai yi wanga ta na sayi dubu goma albarka ka sayar dubu ishirin albarka malam kadiba dubu ishirin da ka sayar dubu ɗari albarka haka za a yi ta ta sai ya ga an bashi da shi sannan ya zo kila ma sai ya faɗi to to an zo ana ta tayawa wa kullu ahli misra hadaru li an yashtaru yusuf hatta ajuzin ma kana indaha illa shi'mil quyud atabbi quyudaha turidu an tashtara yusuf to kuma sai Allah ya faranta ma Yusuf rai can ba ƴan uwa ne sun ki shi ba har sun guda su yi nuyin kashe shi to duk wanda an misira ya zo yana son ya mallaki Yusuf kaga ashe ba wai magana ba ce ta yanzu ya zama banza bai da farin jini a su waɗancan dai Allah ya nufin wannan abu don ya jarraba su ma duk wanda an misira ya zo kasuwan nan yana neman a sayan mai da Yusuf kai hatta wata tsohuwa ba ta da komai sai ɗan zarenta na san ta gama kaɗi za ta kai kasuwa ta sayar sai ta zo don Allah kuna sayan man da yaron ga ilo kika tsoha to ga ɗan zaren da ni taho da shi in kuna bani ku bani wato dan dai a gwada duk wanda an misira masoyan annabi Yusuf ne fatana fasufi suka dinga waso su ga annabi Yusuf hatta turiya bi waznihi zahaban hatta kai ga kai tsaya in kuna son shi a sa shi da sikeli wanda zai ba mu nauyin shi na zinariya wa waznihi fiddatan da nauyin shi na azurfa wa waznihi udan wa waznihi miskan wa waznihi harira a zo a sa shi da sikeli ko nawa yayi nauyi ne to a ɗauko zinariya kamar haka nan azurfa kamar haka nan turaren wuta mai tsada kamar haka nan sannan turaren ruwa kamar haka nan sannan sai an auna alharini kamar haka nan to mun sayar to wa da wadda kuɗi sai a zuzu misira to saboda a kai shi gidan shi yasa Allah ya sami shi wannan daraja da ba mai iya saye ne kuma kada ya ta yawo gidajen mutane daga wannan gidan dai sai an ka sa mishi darajar da yake ba mai waɗannan kuɗin wanda zai iya saye sai a zuzu misira wa kana arba'a mi'atiki yayi nauyin kilo 400 al'ana gala saman shehu ya ce to yanzu kam kuɗi sun yi tsada masada an yi taryahu illa azizu misra fashtarahu ba mai iya saye ne sai azizu misra shine ma'ajin misra kama a ce ministan kuɗi ko ko ministan tattalin arziki ga baki ɗaya shahatun lokacin man yana da wata dama wadda wasu ba su da ita tun an ce shine ministan tattalin arziki to in na ya samu inda zai zo ya ba da awon mutum na zinariya da azurwa da alhari da ya karba wa qala alladhi tarahu min misra limra'atihi akrimi masawihu asa an yanfa'ana aw natakhidahu walada shi azizu misra da ya saye shi sai ya ce ma matashi shine wanda ya saye cikin mutanen shi shine Kudayfir Al-Aziz Kudayfir Al-Aziz ya ce mata ta yi kin ga abin da Allah ya ba mu akarimi masawahu ki girmama zaman shi wurinmu da ganin wannan ba bawa ba ne ya wuce musashi ayyuka wani basaraki Allah ya kan shi ya auro wata ya sau wata kyakkyawa kuyanga sai ya sadaka da ita sai ya ce mata ne to sunanta yar gani yar gani ba ya aiki ba yar gani haka kuma an kace mata yar gani haka suna har ta yaya gidan yar gani to haka shi ma wannan dan gani ne ba dan aiki ba ki rike shi ki girmama shi a sa'an yamfa'ana kaga kila ya kusa ya amfane mu ashe ko zai amfane su aw nattakhizahu waladan ko ko mu rike shi da saboda shi ba ko namiji bane bai iya saduwa da mace ita kuma matar kyakkyawa ce babu kamar ta ga wannan lokaci tun daga magarib take ta yi mafarki ta ga yusuf ta kai ta kwaɗanta aure shi har aka zo ra'azu da nisra ya aure ta da ta ganai ta yi bakin ciki ta ta kuka dare da rana sai ga yusuf an sau an kawo mata da gani ta ga shine yaron nan da take gani cikin mafarki ta farrasa fihi ya yi zaton alkhairi da fata alkhairi ga yusuf haƙaƙa Allahu firasatahu sai ku Allah ya tabbatar da kyakkyawan zaton da yi asdaqallahu asdaqun nas firasatan azizu misra mafi gaskiyar dacewa firasa cikin mutane shine wannan azizu misra allazi qala fi yusuf wanda yace dangane ga yusuf akrimi masawahu ki girmama zaman shi da matsayin shi a nan wurin mu a sa'an yanfa'ana ya kusa ya amfani mu aunar takhidahu walada ko mu rike shi da to kaga ba su kadai ba duk duniya Yusuf ya zauna shekara bakwai shi an rike da duniya dangane ga abincinta kuma duk wani mai wutsi ya koma bawan shi duk wata dukiya ta koma hannun shi ga baki daya ba an ce bawa bane to har sarki misal da hakuwa sai su koma kalkashi ne shi a shugaba shi a komi saboda abinci na hannun shi wa asiya bintu muzahim qalat wurin firasa asiya bintu muzahim ta ce irin yadda ya ce dangane ga annabi musa a sa'an yanfa'ana aw nattakhidahu walada kuma amfane su wa abubakar as-siddiq radiyallahu anhu inda ma hadarahu al-wafatu shi ma abubakar siddiq ya dala tabbata gare da rasuwa ta tazzo kada sai ce ni khallawtu fikum umar ibn al-khattab ni na khalifantar da sayyidina Umar al-Khattabi a cikin ku wa azunnu annahu sayadil ina kuma kikkiawar zaton cewa zai yi maku adalci fa in kana kama azunnu in ya zamo adili kamar nake zato falhamdulillah na gode ma Allah wa in kana gaira zalika in ku ya zamo azzalumi ni dai ba haka nizzata ba fa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalabin yanqalibun waɗanda suka yi zalunci za su san da sannu makomar da za su koma gari ta Allah zai musu azaba firasatu fi umar aidan sadaqat kaga firasar da yake kyawun zato cikin umar shi ma yayi gaskiya har wani ya zo da faɗa yace abubakar ya za ka samu musulmi umar ka san shi da tsananin zahin zuciya da faɗa sai ce ai zahin zuciya ta da faɗa ne saboda ba shi a shugaba ba saboda sanyi na yayi yawa da haka yake taimako na da wannan zahi bari ka gani in shi a shugaba dole ya koyi hankuri dole ya sanyi dole ya taushi da haka nan ni ba zan canza ba zaliha bintu taimus malikil maghrib kanat bintan bahiratul jamal ita kanta zaliha mata azizu misra ta zamo diyar sarkin Morocco can magarib yammacin duniya diyar sarkin ƙasar ce ta zamo mace mai tsananin marin jayin kyawu ba ka tsaba halmuluku kullum falam ta ƙabal duk sarakunan suka samu labari sun ta zuwa neman ta ba ta karɓi maganarsu ba la'anna hara fil manami shaban jamilan maru iya ƙaƙƙu mislu jamalihi don ta yi mafarkin wani saurayi kyakkyawa cikin baccinta ba a taɓa ganin ɗan adam mai kyawun saurayin nan ba fasa'adat anhu sai ta tambaye mutane ta ce ita ta yi mafarkin kaza da kaza da kaza da kaza da kaza faƙila laha hadha azizu misra sai aka ce mata ai wannan shine azizu misra shine Allah gwada miki faƙalar la'abiha sai ta ce babanta inna halata ta zawud illa bi azizi misra baba ka sani ba za a auri kowa ba sai azizu misra wanda na gani to daga nan sai sarakuna suna ta kawo cappa kowa ya aiko da kyauta ya aiko da wasiƙa ya aiko da mutane a zo a neman mishi wannan yarinya ita zaliha sai ta ce ba ta so haka nan masu kuɗi su aiko sai kawai in an ce mata in uba ya kira ta ya ce ga takarda an aiko daga ƙasa kaza ana son ki sai ta ce wa azizu misra ma kataba azizu misra ne a'a to shi me ya rubuto ko ko shi bai rubuto ba shi ne ka jira kamar ta ce ni ina da miji miji da shi ne azizu misra kai dai har ciwon so yasa ta rashin lahiya kuma kowa san cewa ciwon so ya kama ta ana ɗaukar ta mahaukaciya ko ko bai tsanin rashin lahiya aka kirawo likitoci a baka da ɗaya sarakuna suka gama bincike suka ce wallahi lahiyar talau amma dai akwai wani abu to sai hadimanta suka ce i gaskiya akwai wani abu wani yaro ne ta kama hulki azizu bisa da kuma shi yasa ta rashin lafiya saboda ciwon son shi to daga nan da abu ya ɓaci to sai ubanta ya aika ma azizu misra cewa ga ho musibar da ake fama da ita don Allah ya aiko a ɗaura mishi aure a kai ta tun bata mutu ba ya ko aiko bai ganta ba bata gan shi ba aka shirya mata shiri na ɗaya sarakuna aka kai ta ɗakin ta misra to da aka kai ta ko da ya shigo shi kwaɗai fir ko da ya shigo ta duba sai ta ga ba saurayinta bane na cikin bacci da haka nan ta yi hasara kenan sai zama kullum kuka ta kai mai tsanani kullum kuka ta kai kuma ƙarin gashi kuna shi azizu misra sai ya zamo bai da lahiyar mazakuta bai yi amfani da ita kaga bakin ciki bisa bakin ciki to kuma ko da yana iyawa ita tunda ba wanda ta gani bane a cikin bacci ba za ta bashi haɗin kai ba a ana nan kuma ta yi haƙuri in dai kuka dare da rana to ko da azizu misra ya zo ya sawo yusuf yana shigowa da dibin shi sai ta ga ai ga wanda naka gani cikin bacci shikenan kararab sai zuciyarta ta kame shi ta rike to daga nan kaga kai ma ka san arina wanda ta kaso hatta haukace tsawon shekara wa shekaru ba ta taba gani ne ba yau ga su a yini tare a tashi tare tana uwar gijiya ta yana bawanta da haka in wani abu ya auku to abin da ake tsammanin ya auku ne kuma shi mai gidan tun da bai da lahiya sai hankali ne yanzu ya kwanta gimbiya ta ba kuka tana cin abinci tana kwalliya tana gaye ya aza shi aka wa gaye nan ku ita da azizu nisir ɗinta ga nan cikin ɗaki ba shi ta kawo ba shi ko ganin haka dan ya ga ta kula shi ko ya kula ta daɗi ɗaya ya kaji Allah ya kwantar ma gimbiya da hankali to daga ba abin da zai faru kuma za mu gani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh